وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق رسلك بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته ولا راسم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد ودلاته وزبير وأبو أبيس بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين والرضوان الأكبر على برزخ المختوم الحدب المكتوم قلب المكتوم أبو العباسي الشيخنا أحمد بن محمد التجاني ورد الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر السر صاحب الشريعة ولكت غوث الأغواس نبراس القلوب فريد الدهر أدلاك أبو إسحاق بايب رحم الناس ورد الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وعجيبي ومصري وتاج ملاك فيد أشرف مضلال الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال أزر رسول الله إن كثرت في وصفي فإن جمال كل نساء ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna mika godiya zuwa ga hadaran Allah mai girma da ɗaukaka da hadaran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muna yau 23 ga watan Ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1445 daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da a biyu ga watan April 2024 miladiya muna cikin sotul bakara har yanzu jiya mun kwana aya na 58 yau za mu tashi in aya na hamsin da tara insha Allah rabbi mun ji irin abinda ubangiji tabaraka taala ya tanada wa bani isra'ila ya ba su na ni'imoma da kuma da azaba da aka yi musu akan saba wa Allah da umarnin Allah da annabawa da suka zo a zamaninsu kuma lafiya ma annabi Musa wanda babu wani annabi a cikin bani Isra'ila da ya sha wuya ya sha gwagwarmaya da mutanensa kaman annabi Musa alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin annabawa babu wanda aka cutu da shi kamar da aka cutu da annabi Musa alayhi salatu wassalam amma yayi hakuri Allah tabaraka ta'ala ya samu a cikin bayan Allah masu hakuri da kowane irin imtihani kuma ya ba mu ludifin daukan jalala kowace iri ta zo a annan Musa mutanensa sun nemi abinci daga aljanna Allah ya ba su sun nemi da abin da suka nema Allah ya yi musu kuma an ba su ƙofa na neman gafara nemi gafaran Allah ta baraka ta'ala sai aka samu sharari sharari shi ne shiga Baitul Maqdis suna masu sujuda wa Allah tabaraka ta'ala kuma su ce la ilaha illallah suka ki fada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ki fada daga nan ubangiji tabaraka ta'ala yace to ba komai a sai ya hukunta su da gurgurda ya kamata ya hukunta su kamar da muka karanta jiya yau za mu tashi inda suke neman shayarwa an ba su abinci an ba su kayan sawa an ba su gurin da za su zauna abinci daga aljanna yake zuwa musu ba sa zuwa gona ba sa zuwa shago ba sa kasuwa ba sa komai sai dai kawai lokacin cin abincin safe idan ya yi sai abincin safe ya soko su lokacin cin abincin rana yi to abincin rana ya soko abincin dare haka suka ce sun kukan wallahi sun gaji da abinci guda ɗaya kulla abinci kala ɗaya kawai gaskiya su sun gaji da shi a canza musu kawai su kawai ma a fitar musu da abinci in ma tabil ardi min baqaliha wa qita'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha a duka dai suke abubuwan da suka yi Allah ya sa albarka Allah biya bukata a duka ubangiji tabaraka ta'ala sai ce to ba komai aka yi musu to za mu tashi inda Allah tabaraka ta'ala ya shahid da su turu annabi Musa alayhi salatu wassalam da kuma za mu ji abubuwan da suka je gwada faruwa da banu Isra'ila Yahudawa kenan na'am wa izis tasqatul larm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم hmm وإذ استبكي موسى لقومه فقلنا رجل بعصاك الحجر hmm فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناه na'am قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله na'am ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه منه اثنتا عشر فعينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تسرفوا في الأرض مفسدين ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ka yace ka tuna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ma'ana ya rasulullah ka tuna existence a lokacin da annabi Musa mutane suka nemi cewa a shayar da su istiqa'an dabbil as-suqya liqaumihi lokacin da uban annabi mutanen annabi Musa suka nemi cewa Allah y- y- annabi Musa ya roki Allah ya shayar da su ruwa suna kishirtuwa wa kad adashu fi tai su kishin ruwa ya dame su a garin Taiha wanda wasu malamai suka ce Taihi sunan gurin wasu suka ce a Taiha shine sunan gurin a wani guri ne dai a Baitul Maqdis a Misra kusa da a, ma'ana Egypt kenan a kusa da Baitul Maqdis an ce ƙabilun da suke zaune a gurin sunansu taiha su ne ma'anan asalin da aka samu a garin kenan kamar misali a ce kano ko ba kanawa ba ne a kano ko sokoto sokotawa misali kama haka ne a wallahu alam shi ne yake cewa sai suka nemi ka tuna ya rasulallahi kaga anan wato annabi Muhammadu ya tuna abin da aka yi wato a lokacin manzalla ana nan kenan ya sani saboda yana nan alimul arwahi a alam na, na, na ruhi manzon Allah sallama yana nan amma a alam na jiki alamul ajsad bai fito ba sallallahu alaihi wasallama amma dai yana nan ga abin da ake ya sani yana cewa kuntu nabiyan arifan bin buwati wa adam bainal ma'i wa tin la adam wala ma'a wala dina wala wala ko a hadisin ibad bin sariya ga nassun qur'ani ma da yawa sun tabbatar cewa manzo sallama yana nan ko a kulin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina ka ga ya musulmin Allah yana da da to ni annabi Muhammad da na san waye dan Allah saboda ni na fara bautan Allah to kaga waye fara bautan Allah annabi Adam alayhi salatu wassalam amma ga qur'ani ya ce annabi Muhammad shi ya fara bautan Allah tabaraka wa ta'ala saboda mene saboda ana magana bauta ne na alimul a alimul arwahi ko ba alam na ajisad na jiki ba wanda na su Qur'ani da yawa su tabbatar da wannan a Allah ya ce to ka tuna ya Rasulullah lokacin da annabi Musa mutane suka nemi cewa a shayar da su fa qulna li Musa sai muka cewa dan Musa idrib bi asaq al-hajar ka ka wannan dutsen ka bugi san da sanda da kike da shi ka bugi dutsen nan da shi allazi farra bi thawbika bi thawbihi dutsen nan da ya gudu da tufanka ka san a Said ibn Zubairi ya rawaici hadisi cewa a huwal hajar allazi wada alayhi Musa sawbahu lamma iktasala wa farra bihi hatta bara'a Allah mimma ramahu bihi qawmuhu a annabi Musa watan mutanen zamanin su banu Isra'ila kowanne a cikin su tubewa suke tsirara a gaban kowa su yi wanka suna wanka suna hira da junansu to anan Musa baya yin haka shi da ɗai bai taɓa wanka wani ya kalli tsaraicin jikinsa ba ya kalli jikinsa naked bai taɓa yi ba a zamaninsa to sai annabi Musa sai ya tafi yana wanka a wani guri mai nisa sai ya zamana ya tuɓe kayansa amma kasan iyayenmu idan da su yi wanka suna barin ɗan wani ɗan gajeren wando ko ɗan kamfai ko wani ɗan wando ɗan gajere ko da su kaɗai ne ko iyayenmu ka mutanen karkara ai suna wanka a rafi ko to amma za a gan shi da gajeren wandonsa na wanka in zai tafi zai sa shi ya tafi da shi idan ya je ya cire kayansa wannan wanda yana jikinsa da shi zai yi wanka da komai da komai ko da ka zo baka sai ga al'auransa ba ko da yanzu to su sauran banu isra'ila din nan su ba ruwansu su da suke tsara aiwar iyayensu haka nan zauna su yi wanka suna hirar suna mu'amala ba ruwansu wannan musa bayan haka to sai ya zama na dutsen da annabi Musa ya ajiye kayansa a kai bayan wannan ƙaramin wandon wallahu alam da ke jikinsa sai ya zama na da annabi Musa ya zo lamma iktasala wa farra bi hatta bara Allahu mimma ramahu bi qawmuhu sai mutane da Musa suna cewa annabi Musa yana da baras yana da ciwon kuturta ne a jikinsa kila ko kuma na da wani ciwo wani mummunan halitta a jikinsa sai yasa baya tudewa kowa ya ga jikinsa saboda haka shi yasa baya wanka a gaban mutane sai dutsen ya tafi da kayan Wannan Musa ya gama zai dauko kayan sa ya sa sai dutsen ya gudu da kayan dutsen sai ya gudu da kayan sai annabi Musa yake cewa yake cewa dutsen cewa kayana dutse kayana kayana kayana a shikenan sai har su mutane suka ga annabi Musa jikinsa ma'ana sassashin jikinsa abinda suke zato babu shi bai da wannan ciwon kuturtan abinda suke jifan shi da shi babu shi to sai annabi Musa alaihi salam sa'annan dutsen ya tsaya annabi Musa dauki kayansa ya sa wanda annabi Musa ya daki dutsen da hannun da sandarsa wanda malamai suna cewa da ke shi har kusan sau uku ne wasu suka ce sau hudu wasu suka ce sau biyar wallahu alam to dai wanda insha insha Allah za mu ji bayanin a gaba insha Allah tabaraka ta'ala nan na kawo shi a summarizing wannan dutsen kasihun murabba shi dutsen is a square an san square ko me ake cewa da Hausa yana da four angles wato kaman kamar littafin nan gefe ne yake da shi hurgo nan nan nan nan me yake cewa da Hausa adada ko ko me yake cewa ko kuna wai da Hausa nake son wai Hausa masu gane ai in an ce square shi do dure ya gane
kwana hudu kenan kwana hudu mana har yanzu dai baka yi Hausa ba fuska hudu yawa na kina la kai ka yi Hausa ne ana magana Hausa kai kana sa baki yare a cikin Hausawa fuska hudu yake da shi dutsen to Na'am? Kusurwa hudu, jika dai hausa ne har wannan ma ya kyau. Na'am. Kan ra'asun rajul, sa'an nan yana da kai kamar na mutum dutsen. Rakamun aukar zanun, rakamun tura suna ce mashi a a mabul. Mabli. to fazaraba bihi annabi Musa alayhi salam sai ya bigi fan fajrat sai ya bigi sandansa da wannan dutsen ishtaqat wa salat sai dutsen ya zubar da ruwa sai ruwa dinga zubowa min min husnata ashrata aynan bayar da asbab sai ya zamana dutsen ya fitar da watan mabubbuga nonuwan da yake zubar da ruwan guda hudu maɓulɓula guda hudu ai guda goma sha biyu kai afuwan biyar da asbadi adadin ƴaƴan annabi yaquba ko a walas ba ko kuruhu da nasara kat alima kullu nas mashrabahu kowane wato banu isra'ila din suna da gidaje daban-daban guda goma sha biyu wannan gidan suwa ne wannan ɓangaren suwa ne wannan ɓangaren suwa ne ma'ana dai a ce kaman a baran ce ba ƙabila zan ce ba gida ɗin dai ko sassa suna nan gida gida gida hudu na'am a guda guda goma sha biyu fasharaba minhum mashrabahum kowanne ya san mawdi'u shurbihim kowanne suka san nan gurin mu ne nan nin shine inda kabilan wane da su sha fala yashrabu fala fala fala fala yashrikahum fihi ghayruhum wanda wani ba zai je ya sha a gurin kabilan wane inda za su sha ba kabilan su wane zuri'an gidan su wane ga gurin shan ruwan su zuri'an gidan su wane ga gurin shan ruwan su haka nan suka kasance suna shan wannan ruwa din wa qulna lahum ubangiji tabaraka taala ce sai muka ce masa kulu min rizqillahi kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thafu fil ardi mufsidin kulu ku sha min rizqillahi daga arzikin da Allah ya baku daga arzikin Allah tabaraka taala min marzuqillah daga abin da Allah ya azurta ku da shi washrabu min rizqillahi ku sha daga arzikin Allah wala ta'thafu fil ardi mufsidin kada ku yi a banna ku dinga banna a bayan kasa asfan shehu ibrahim ya ce asfan mana asfan ɗin nan wato wuce iyaka a gurin ɓannan wuce iyaka a gurin ɓannan izan afsid izan afsad idan suka yi ɓanna mufsidin mana iza afsada idan mai ɓanna ya yi ɓanna mufsidin masu ɓannan hala mu'aqqadatun li'amiliha sai ya zama abu mai ƙarfi ya zama ɓannan mai ƙarfi ne ga ma'abota ga masu aikin أخبرت تب... أخ... أخبرت تبارك وتعالى أرمى آه. أخبرت تبارك وتعالى وبنجي تبارك وتعالى سيباد لابار abinda suka yi annabi Musa alayhi salatu wasallam annabi Musa alayhi salatu wasallam lamma kana fi tayhi a lokacin annabi Musa yake cikin tayha ma bani sutana bani Isra'ila aƙaishu sun ƙishirtu wa ɗalabu minhu istisqa sai suka nemi shayarwa Allah ya shayar da su wa hadha farqu bayna bani isra'ila wa bayna ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamu sahibul waqti yana cewa wannan wato da mutanen annabi Musa suka nemi shayarwa lokacin da suka kishirtu kishirwa ya dame su suka nema a shayar da su sai annabi Musa ya roƙi Allah ya shayar da su. Sheikh al-Islam ya ce, ma'ana bambancin bani Isra tsakanin bani Isra da al'ummar Sayyidina Rasulullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi fa inna al-umam lalle su al'umoma da suka wuce kabla na gabanin mu laysa lahum an yatalabu shay'an min Allah tabaaraka wa ta'ala ba su da dama su roƙi wani abu daga wurin Allah da kansu direct direct su nema Allah ya masu a ba su da wannan damar su wasu al'umma ɗin amma banda al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi su al'umman manzon Allah sallama idza aradu qalban ai idan suna buƙatar wani abu sai su nema kawai ai talaba ya atuna linnabi sallallahu linnabi zalika zaman wa huwa allazi yatlubu min Allah tabaaraka wa ta'ala mubashiratan dalla alayhi istisqa Musa liqawlihi wato su wasu al'umma idan suna buƙatan wani abu a wurin Allah sai dai su tafi gurin wannan annabin nasu na wannan zamanin sai annabin ya nema masu a wurin Allah sai Allah ya masu su ba za su iya nema a wurin Allah da ba saboda su ba su da wannan ikon amma banda annabi Muhammad sallallahu shi su kam al'umma manzon Allah sallallahu wai a lokacin kai wai za su alaka ibadi annisa inni qaribun ko ujibu da'watad da'i mene iza da ani filista jibuli wani yumin Allah ya shi kuma dewa dewa ƙwar'ani ya yi ta faɗa idan al'umma masu zama suna bukata abu to su je walau annahum izzalamu an fusum ja'uka fastaghfiru la ka gani wastaghfara lahum rasulu ko da al'umman sun zo wurin manzon Allah su salama sai su nema a gaban manzon Allah sai Allah kai mana ko idan annabi ya ce Allah kai masa Allah ce wallahi da sauri zan mutu tun da annabi ya sa baki to su kuma wayancan su ba su isa su nema ba sai dai su ce shi annabi ya roƙa musu amma mu tunda al'umma annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kawai idan mutum yana buƙatan abu kawai sai ya kama kafa da annabi Muhammadu sai Allah ya masa sallallahu alaihi wasallama ko mutum kawai ya roƙi abu kawai sai Allah ya bashi saboda mene albarkan waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Sheikh al-Islam yake cewa dalilin shi ne da zaka nuna ka tabbatar da haka lokacin da mutane da Musa suke buƙatar kishin ruwa yaran suna son ruwa sai suka yi mene sai suka ce wa annabi Musa a wai sai ka musa alƙamar fukar da sa kalhajar ko lokacin suka ce wa annabi Musa suna buƙatar ruwa sai annabi Musa ya roƙa masa Allah tabaraka ta'ala suka samu wannan ruwa din a liqaumihi ga mutanansa wa iz qultu ya Musa lan tasra da wahid na'am وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد na'am فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها na'am وكسائها نعم.
وفومها mm وأداسها وبصالها mm قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير na'am اهبطوا مصر na'am فإن لكم ما سألتم na'am وضربت عليهم الذلة والمسكنة mm وباءوا بغلب من الله mm ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله mm ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك.
بما عصوا وكانوا به يعتدون كانوا يعتدون وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من كل- من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتسن لجوه أن لبن زوه خير إيبن ومسفن لكم ما سألت وذربع عليكم الجنة والمسكنة وباءوا بكتاب من الله ذلك ما أسوا وكانوا يأسدون وبنجي تبارك وتعالى يقول وإذ قلت يا موسى lokacin da banu Isra'il suka ce wa annabi Musa ya kai Musa lan nas- lan lan nasbira ala qami wahid mu fa ba za mu iya hakuri akan abinci guda ɗaya ba kullum abinci ɗaya kawai kullum kullum ba canji mu ba za mu iya hakuri akan akan wannan ba fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yukhrijul lana mimma tumithlu rabbin bakaliha wa kisaiha wa kumiha wa adasiha a hukumiha wa da sawa basaliha sai suka ce ka roƙa mana Allah ubangijinka yukhruj lana fad'u lana rabbaka ba rabbuna ba ba kaga su wasu ma da Allah ba ma ka roƙa mana ubangijinka ila an gane mu Ali Shahid din ka roƙa mana ubangijinka mu ba su yarda da Allah ba fa Kai Allah akwai hakuri mala ya masu wannan su ce wancan ya masu wannan su ce wancan kuma su ma iman da shi ba mafi yawan amma albarkacin suka yi imani din sai Allah ya bayar da wanda ya yi imanin da wanda bai imanin ba kowa ya ci ya ci ya sha ya yi duk bukatunsa albarkacin masu imani to albarkacin salihan bayin Allah Allah yake ba da abubuwa to da Allah idan an ce albarkacin annabi Muhammadu dan uwa musulmi sai ka ce Allah ba zai bayar ba wannan ina hankali a wannan lamarin don Allah don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce albarkacin banu Isra'ila da annabi Musa da wan- wasu kaɗan daga cikin suka yi imani da da annabi Musa ɗin Allah ya bayar da abinci daga aljanna da musulmi da wanda ba musulmin ba da kafiri da wanda ba kafirin ba kowanne yana cin albarkacin wa'annan bayan Allah tabaraka wa ta'ala ɗin sai kuma a ce albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ka ce wai- wai an fita musulunci kai wai a ina ka sa musulunci naka to wannan wani irin hauka ne da wasali sama ya kamata mutum ya yi tunani wai albarkacin wani annabin da bai kai annabi Muhammadu ba wanda akwai wani annabin da ya fi shi daraja ma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهم جر سرات أدلة وما كبير عبد الله عند الطوائف فموسى وإبراهيم وروه كلهم توسلوا بهذا الأمين فقربوا عند شو إبراهيم أتكين ديوان كو duka annaba suna da girma suna da daraja suna da kima da martaba da Allah ya daga su ya dauka su amma wa- wa- wa ma kabin Abdullahi inda dawaifi dukan su gaba da babu kamar nan Abdullahi annabi Muhammadu sallallahu fa Musa da annabi Musa wa ruhu fa Musa wa Ibrahim da annabi Musa da annabi Ibrahim wa ruhu kullu da ruhul lahi shine annabi Isa alaihi salam tawassalu sun kama kafa da an- da annabi Muhammadu bil hadil amin fa qurribu da shiryayye al hadi annabi Muhammadu amintaccen Allah Allah ya kusanta su da shi to ina ga manzon Allah ko tunda an samu albarkacin annabi Musa da waɗanda suka yi imani da annabi Musa to ina ga shugaban shugaban annabi Musa ɗin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai kuma ka ce kuma sai ka sai ka ji wani abu na na, na kwakwalwa na almara na wasa da hankalin jahilai sai ka ji a ce wai ka iya tawassuli da aikinka amma ba za ka yi tawassuli da aikin da da annabi Muhammadu ba ha ikon Allah to kenan yanzu ustazu kana nufin wato aikinka ya fi manzon Allah kina a wurin Allah saboda abin da ya fi kusa da Allah ya kama kama da shi ko to aikinka kenan kana nufin ya fi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lisanul hal zai baka haka ɗaya kenan abu na biyu shi aikin naka ka tabbatar Allah ya karba shi Allah ya da aikin naka ka tabbata kuma annabi sallama ya dajje ne a wurin Allah ko to in dai karbuwan aiki ne ko yadda da lamari ne shine zai sa a gane cewa mutum wato ya kai ko a kama kafa da shi a istighasa a nemi albarkatun sa a ce albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko albarkan sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko Sheikh al-Islami ko Shehu Ibrahim ko wani bawan Allah daga cikin salihan bayin Allah ka nemi kusanci zuwa ga Allah Allah ya maka abu albarkatun sa a wurin Allah tabaraka ta'ala zai zama bai halatta ba amma kuma albarkan wai aikin ka kai ordinarin da baka iya tsarki ba kake ɗaukan hannu ka daba a cikin kashi idan ka yi kashi ba ka ma ja'i ƙila. Ka ce ƙilan ma kai aikin naka da kai wai Allah ya karɓa ya fi manzon Allah uzubillahi. Wannan ba ƙaramin haɗari ba ne mutane suke jefa kasu ba sani ba. Al'afdalu babu kusa da farcin manzon Allah. Duk wani abu mai daraja da ka sani a duniya bai kai kwatankwacin ƙasan takalmin annabi Muhammadu ya taka ba, sallallahu Alaihi wa sallama. Sau da aka ya kamata mutane su dawo cikin yakin Allah ya datar da mu. Sai Ubangiji ta bayar ka ta'ala ya ba su albarkacin wane annabi Musa Alaihi ya ba su. Sai ce ka roƙa mana Ubangijinka ya fitar mana da abinci wanda yake fitowa daga cikin ƙasa min baƙliha wa kisa'iha wa kumiha. wato abincin da ya baya yiwuwa baya zuwa a rainin season a lokacin damina wannan tsirran baya fitowa ma'ana waktu shita ake samu wannan abincin to ka ce Allah ya fito mana da abinci irin wannan mun mun gaji da wannan da muke caccanzawa kullu haza duka wannan laysa lahum an yatalabu mubasharatan min Allah tabaaraka wa ta'ala duka wannan abin da suke faɗa ba za su iya roƙo wa Allah tabaraka ta'ala mubashiran tsakaninsu da Allah ba za su iya ba dala wannan wai ba ana nuna maka tawassuli bane ko ba za su iya roƙon Allah su ba sai sun kama kafa da Annabi Musa sannan Annabi Musa ya ce Allah yayi sai Allah yayi musu to wannan ba shine ma'anar tawassuli ba ko Allah kayi mana don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko albarkatin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko don soyayyan Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Saboda ka ashe kamun ƙafa yana da asali a cikin addini. Eh, yes. Sai dai idan mutum bai san watan ABCD larabcin cikin ƙur'ani ba. Da zaran, da zaran ƙwaƙwalwar mutum ta ƙadarta masa cewa za a yi tawassuli wasu annabawa da su yi kamun ƙafa da annabin da bai kai kwatan darajar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, kuma Allah ya yi masu wannan abin ba don sun kai ko sun isa ba, a Allah ya yi masu ne don mene don matsayin wannan annabin, annabi Musa Alaihi salatu wasalam. dan albarka annabi Musa Allah ya musu to ai su banu Isra'ila sun kama kafa da annabi Musa ne Allah ya yi musu ma'anan aika wasuli kenan ma da muke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bukata saboda haka ashe ya kamata mu gane cewa kama kafa da annabi ba karamin abu ne wato asalin tawassuli ma fa a Qur'ani yake da asali a asalinsa a Qur'ani da zarar ka tabbata da musun tawassuli da manzon Allah su salama sai ka gane cewa bai san komai a cikin Qur'ani ba wallahi to annabawan da basu kai annabi Muhammad su salama ba annabawan banu Isra'ila wanda basu ba ke cewa al'ulama ummati ka anbiya bani Isra'ila ko malaman zaban na kamar annabawan banu Isra'ila suke to da gaskiya annabawan banu Isra'ila din an kama kafa da su su mutanen ba za su iya zuwa wurin Allah da ba sai sun kama kafa da annabin annabin zai roƙa musu Allah ya musu to ina ga al'umma annabin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a wazil umma wazil ummatu wa inna al'umma a'tahum Allah bi iznil bi iznil mutlaq fi du'a'i wayannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah yana wato wayannan al'umma Allah yana ba su da izini mutlaki sakakke da addu'a kawai qala yace was'alullah min fadlihi ku roki Allah daga cikin falalansa haka Allah faɗa mana Qur'ani wannan al'umma annabi Muhammad kenan wa qala Allah yana faɗa kuma da yanzu shi bayana kawo dalili ud'uni astajib lakum ku roke ni ne ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku su waye al'umma manzon Allah inna aradna lahu muhimmatan aw hajatan yas'aluhu yas'alu Allah tabaaraka wa ta'ala fa yastajibu lahu idan muka bijirar wa Allah tabaaraka wa ta'ala wani abu mai muhimmanci mai muhimmi a wurin Allah ta muhimmi mana abu wanda ya zama al'aham mai muhimmanci a gurinmu muka bijirar wa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya yi wannan abin au hajatan yas'alullahu tabaraka wa ta'ala fa yastajib lahu ko kuma wata bukata da ka roki Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya amsa maka me yasa albarkacin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam talabu suqyan mutane da Musa sun nemi shayarwa min Musa alaihi salatu wassalam daga annabi Musa Allah ya kara masa yadda وكان موسى رجلا فتيرا ذا مروءة وحياء في قومه annabi Musa wani mutum ne mai wato mai rufin asiri wana wanda yake yin sa sutura baya bari a ga tsarekinsa kuma yana da da halaye na muru akhlaqul muru'a kuma yana da kunya a cikin al'ummarsa ba mai kunyan annabi Musa a cikin al'ummarsa gaba da wa qaumahu mutanansa kuma yatajarraduna inda iqtisali min al min al mani بعضهم يرى عورة بعض من المني من المني al'uban sa kuma suna wato suna tajarrudin wanka a gaban kowa kowa zai tuɗe a gaban kowa suna wanka suna hira shashi suna ganin al'auran shashi wa Musa munzu na sha'a tunda annabi Musa ya tashi imtana min zalika ya ki wannan abun kwata-kwata Allah ya hana shi wannan abun bai sa masa shi ba baya bukata إذا أراد أن يغسل ذهب بعيدا وستر وغسل وحده إذا أن موسى زي وانكا سيتفي غوري مي نيسا يقويا سي وانكا شي شي كدai kar kowa ya kalli al'auransa annabi Musa alaihi salam faqalu sai suka ce ma hamala Musa ala haza illa anna fihi udratun wai suka ce ba abin da yasa annabi Musa yake zuwa ya kuye wannan sai dai yana da wani abu na wani ciwo wanda yake koyewa kar a kodin halitta mummuna a jikin sa'udu billahi shi yasa yake buya ba su ganin falan ma zahaba yawman wa tazala wa tasala wa kharaja min alma annabi Musa wata rana ya tafi ya je na wanka ya kebance shi kadai da ya gama wankan nasa sai ya fito arada an ya'khudha thawbahu yana sai ya dauki tufansa ya sa fa farra fa farra al-hajra bil thawbi sai dutsen ya gudu da tufan annabi Musa sallallahu alaihi wasallam wa sara yaqulu thawbi hajarun sai annabi Musa na cewa tufana ya kai dutse tufana ya kai dutse tufana saubi hajarun tufana tufana ya dutse wanda Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin a Abu Huraira Imam Bukhari ya kawo cikin Sahih Bukhari Abu Huraira ya rawaito daga Sayyidina Abu Huraira qala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Musa kana rajulan hayyan safiran annabi Musa wani mutum ne mai kunya kuma mai kuya la yara la yara min jildihi shay'un istihya'an min minhu ba wanda ya taba ganin fatan annabi Musa fata ordinary fatan sa ba wanda ya taba gani saboda kunyan da Allah ya bashi fa azahu min man azahu min bani isra'ila suka masu tutarwa suka tutar da shi mana suka tutar yakin sa suna ta fadan munan abuwa kan sa min isra'ila cikin bani isra'ila fa qalu suka ce ma yastatiru haza tastiru haza atastiru illa min aibin bijildihi imma baras wa imma adaratun wa imma afatun cewa na Musa ba abin da sa yake buya sai dai kawai akwai wani cuta ne a sifansa ko ma yana da baras ne an san baras ko an san baras irin kuturta mai mai mai mai mai yoyo din nan mai wani za a ga tabare tabare a fatan kuturu ko da a gan shi wani ciwo ne haka dai na kuturta to suka ce ina ganin shine annabi Musa yake da sha'uzu billahi a bakin su shi yasa yake buya ah wa inna Allah arada an yubar yubarri'ahu mimma qalu li Musa Allah kuma yana son ya kubutar da annabi Musa ma'ana ya barranta shi da wannan mummuna abu da suke faɗa wa annabi Musa alaihi salatu wasalam fakhala yawman wahdahu annabi Musa sai ya buya wata ran shi kadai fa wada siyabahu ala hajarin sai sanya tufansa akan wani dutse sunnar ta sallah sannan yayi wanka falamma faraga akbara ila thawbihi bi yaquza lokacin da annabi Musa ya gama wanka sai ya tafi zuwa tufansa dan ya dauka ya sa kayansa li yaquza dan ya dauka kayansa wa innal hajara adda bi thawbihi sai tufan ya gudu sai a kai a sai dutsen ya gudu da kayan annabi Musa alaihi salam adda a da fa'ali saubi hatta ja amaman nas sai yake ce fa akhadha Musa asahu sai annabi Musa ya dauki sandansa wadala bal hajara sai ya nemi wannan dutsen faja'ala yaqulu yana cewa saubi hajarun saubi hajarun sifana dutse sifana dutse sifana dutse hatta inta ila mala'in min bani isra'ila sai da dutsen ya kai gurin da ko wasu jama'a daga cikin banu Isra'ila fara'auhu uryanan asana ma khalaqallahu wa abarahu mimma yaquluna sai suka ga annabi Musa suka ga fatan jikinsa kikkiawan fata ce wanda ya barranta daga abin da suke faɗa akan cewa mummunan halitta annabi Musa yake shi yasa baya tubewa suna ganin jikinsa a lokacin da yake wanka ma'ana baya tubewa a gaban kowa yayi wanka wa qamal hajar ma'ana ba wai ya tube tsirara ba fa annabi Musa ba wai ya tube tsirara ba komai a cikin sa akwai irin wannan abin da ga mana dinnan wurin a wando ko mai fadan wando da zaka ga iyayen mu tsofaffi suna wanka da shi ko za su tashi za su je suna wanka ko a da ƙauyuka ne a daji za ga mutum da wannan wandon wanda ya kusan gwiwar sama ko yana wanka da shi sai sa idan ya zo wanke gurin al'aurarsa sai ya sa soson a ciki yana wankewa don kar ma wani ya ga al'auransa saboda mene kar wani ya zo ya ga al'auransa wato mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sabon manzon sallama akwai wanda tun ranar da ya mubaya'a da manzon Allah ya karbi musulunci a gurin manzon sallama bai taba kallon al'auransa ba ya koma ga Allah shine sayyidina Usman shi ya kalli al'auransa ba bai sake yi ba saboda yana kunyan wai shi ya hada ido da annabi sallama kuma ya kalli al'auransa ba zai yi ba saboda kunya shine malamai suke cewa manzon salama ya ce a sayyidina a wani sun shi Usman bin Affan radiyallahu anhu warda zinnurai yana kunyan Allah Allah yana kunyan bayan Allah kenan to sai annabi Musa alaihi salam da suka gani suka ganshi wa qama al-hajar sai dutsen ya tsaya fa akhadha thawbahu sai annabi Musa dauki tufansa fala bisau ya sa tufansa wada suka bil hajari darban bi asahu annabi Musa sai ya diki wannan dutse da sannansa akan mai daidai gudu masa da kayansa ka san me zafin rai ne malamai wasu malamai suna cewa idan ransa ya baci rigan sama sai ya yayyage saboda zafin rai wasu suka ce gashinsa gashin jikinsa sai ya tsiro a cikin rigan saboda zafin rai malamai suna cewa sai na Umar bin Al-Khattabi shi yana da irin wannan zafin rai na annabi Musa kuma shi ma bai ina ne annabi Musa alaihi salam shi ma na ina alaihi salatu wassalam sai yake cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam falabisa wa talaqa bil hajar darban bi asahu fa wallahi innal inna bil hajari ah la dabban bi athar darbihi ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذى موسى آذوا موسى كو آذى موسى كو آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند ذلك وجيها shine Allah tabaraka wa ta'ala da sura akan aya na musamman akan wannan wanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin a a cikin Kitabul Hayd Imam Bukhari ya rawaito hadisin a cikin Al-Hadith Al-Anbiya Babul Hadith Al-Khidr wa Musa babin da yake magana akan labarin annabi annabi Musa da sai na Khadir alaihi salatu wasallam hadisi na 3400 da 400 da kwaya hudu ah kuma ya zo a cikin kitabul fada'il na Imam Muslim ko a babin fada'il Musa falala annabi Musa hadisi na 3372 to alal aqalli dai a takaice dai shi sayyidina Hidir ai sai na Musa alaihi salatu wasalam abin da ya faru da shi kenan da mutanensa a ma'anahu shekul sami ke cewa ma'anansa ma'anan wannan to bi hajar din nan ya haj ya hajaru ya kai dutse rifa'ali saubi ka ajiye mun tufana hatta ja amaman nas dutsen sai da yazo har gaban mutane wara'ahu wara'ahu suka galle shi laysa bihi ay su'in basu ga wannan mummunan magana suke faɗa kan fatin annabi Musa ba fa akhadha thawbahu annabi Musa sai da tufansa wala basahu sanan ya rufe jikinsa da shi fa ghadaba sai annabi Musa ya fushi wa akhadha asahu sai annabi Musa ya dauki sandansa wa daraba al-hajra sai ya bugi wannan dutsen wannan sharhan mai tafsiri kenan wancan kuma hadisin sayyidina rasul sallama na abu huraira ne wanda yake cikin mene sai bukhari sai muslim a wanda an samu wani ko shekarun baya can ya dauki wani hadisai yana ta manganu yana ta cewa ba su dace su inganta ba kaza kaza da sauransu a mala abdul jabbar Allah ya Allah ya dace da mu kuma shirya da mu akan daidai daukar karatu abban malami is very important Allah ya sa mu dace wa kaza asahu wa darabal hajara fa awha Allah ilayhi annahu yahmil hadha al hajar sai aka yi wa annabi Musa wahayi cewa ya ɗauki wannan dutsen da ya gudu masa da kayansa wala yufariqahu kada ya rabu da wannan dutsen lima lamma kan lima kanu fi tay'in talabu minhu as-suqya lokacin da annabi Musa yake garin Taiha da shi da mutanensa da mutanen suka nemi cewa ya shayar da su sai ya daki wannan dutsen sai Allah ya masa wa'ayin cewa fa'a wallahu an yadriba bi asahu hazal hajar fadarabahu sai ubangiji tabaraka ta'ala ya masa umarni ya masa wayin cewa to yanzu kam ka bugi sandan ka bugi wannan dutsen da ya guduma da kaya ka buge shi da sandanka da ya bugi dutsen da sandanka sai ga ruwa ya zo shine wa izista sa Musa li qawli fa qul rabbi saqal hajar فانفجرت منه اثنا عشرة عينا قد علم كل ناس ما تشربون كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين wannan qur'ani kenan wannan abin da zaka dauka cikin ciki shine ashe wannan dutsen da ya gudu wa annabi Musa da kayansa aya ce wanda ayan lokacin da mutane za su nemi shayarwar ruwa to wannan dutsen shine zai shayar da su wannan ruwan da suke da bukatuwar sha dutsen da ya tafi masa da kayansa zuwa gurin mutane suka gani wanda ya barranta daga cikin abin da suke cewa ai annabi Musa yana da ciwo ne a jikinsa a'a mummuna halitta yake da shi a jikin da kan jikinsa shi yasa ba su bar shi ya samu menene a shi yasa annabi Musa baya wanka a cikin mutane a ka san mutanen karkara da iyayen musulmi mutanen ƙauye suna wanka a rafi ne ko to amma duk da haka za ka ga kamar da faɗa za ga sun sa wani wando gajere dogo ko da ka gan su a jejin taɓullo ba za ka isa ka ga tsaraicinsu saboda mene wannan ai sunna ce ta sunnati tun zamanin annabawa wasu malaman cikin ma suna cewa ko da wanka za ka yi filhala a cikin bayan gida ma ba a so ka tuɓe completely to yadda Allah yanzu da suke fitowa da tsaraicinsu ma they are just watching nakedly ko ga mace mace ma wanda tafi ya kamata boye tafi kowa boye wanda manzo sallallahu alaihi wasallam almar'atu kulluha awratu ma adal wajhi wal kaffaini ko ma adal wajhi wal kaffaini mace gaba ɗanta al'aura ne abinda al'aura ba daga tafin hannu sai shashin fuskanta shine kadai ba al'aura ba shine kadai ba al'aura ba fuska ba al'aura bane idan ta ga mace ta sa likabi ta sa ne kawai don ta kulle kanta amma ba wanda ya sa ta ba sunan annabi Muhammadu bane ba wani ba wata sahabiya ta masa wani tabi babu likab ba addini kawai dai ka sa da ra'ayinka amma fuskanta ba al'aura bane ko mace ta sa safa ta rufe kafan ta haka ko kamar da wasu mawa'id suke yi ko kaman shi'a suna yi haka ne salasiya ma suna yi wa bizin suna yi ba wanda ya sa in ra'ayinki dai kin sa liƙabi amma ba wanda ya sa tunda ga hadisi inga da cikin sai na rasulullah sallama fuska ba al'aura bane tafin hannu ba al'aura bane to anan sai yanzu muka zo zamanin da mace za ta fito daga ita sai best wata ma she just wear brazier sai skin tight ko kai ta sa dan kamfai tana yawo wai a haukarta ita na wai adanta ne wai a ganin kyanta ha to an ganta tsirara me abu ya kuma abin sha'awa guri ko akwai da mutanenmu fulani akwai wanda ake kira shi walɓe ƙasar su ko ba sa sa kaya mace za ta girma mace mata ba za ta sa riga ba sai dai ta ɗaure daga iyakan ƙirjinta nan zuwa ƙasa shi kenan wasu ma iya daga kunkurin ka suke ɗaurewa hatta nonon ba sa ɗaure shi amma da addinin manzan Allah salama ya ratsa ko'in idan ka gan su irin yanzu ka galle su kaman haka ba za gan su haka ba saboda addinin annabi salama ya shi suna rufe ma'ana menene tsaraitu da al'auransu me ya kawo mana gata da Allah jama'a musulmi musulunci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ko babu komai annabi ya maka gata ko ba komai addinin musulunci ya taimake ka ashe abin da ya sama mutane right da ake cewa human right din nan ashe ba human right din Yahudawa bane da suke cewa human right ne ya sama wa mata yanci ƙarya ne addinin musulunci ne ya sa musu yanci ha da matan an haife suna ce binne su ake da rai ko to abin da ya samu masa yanci shine addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi Musa alaihi wasallam sai aka masa wayin cewa ya bugi a wannan dutsen da sandarsa har ya zamana an samu ruwan da za a sha a an yadriba bi asahu hadha alhajar fa darabahu wa kana muraddian zal hajar za arba'atin arkani shi wannan dutsen is a square dutsen yana da kusurwa guda hudu ko murabba'a murabbi'an murabbi'a kenan in an ce murabbi'a yana nufin mai kusurwa hudu kamar a ce sallar ruba'iya ko in an ce ruba'iya ka san mai raka'a nawa hudu to murabba'an shine mai kusurwa guda hudu yana da kusurwa guda hudu kullu rukunin kharaja minhu thalatha uyunin fasara isna ashara aina kowane gurbi na wannan four angles ɗin four angles ɗin kusurwa hudun kowanne ya fitar da idaniyar ruwa guda uku to in ka buga uku uku sau hudu zai baka nawa sha biyu shi ne fan fajarat min husnata asharata aina a ƙur'ani ko فان فتر من الساعة عشرة أين كان علم كل الناس ما شربوا كل وشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين شيني أبن دي فاردا متان بنو إسرائيل وكان بنو إسرائيل متان بنو إسرائيل سنكسن شيء إثنى عشرة سبطا متان بنو إسرائيل سنكسن شيء جدا جدا قوم شاديون معنى قبيلا واني قبيلا واني قبيلا واني كما قال تعالى كما قال الله فتاة تبارك وتعالى فتاة القرآن كل سقط انفرد آه بمشربه بمشربه هذا هذا معنى قد علم كل اناس مشربه shine misalin kowane bangare kowane firqa kowane gida kowane jinsi daga cikin ba jinsi ba kowane gida daga cikin banu Isra'ila din kowane kabila kowane zuri'a kai zuri'a sai ya zama na kowane sun san gurin shan ruwansu shine abin da Allah ma'anan abin da Allah ke cewa qad alima kullu nas masrabahum ko wasu mutane sun san inda suke shan ruwansu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam qalabu minhu suqya manzala ta salama a zamanin sa shi ma an nemi shayarwa daga gurin manzon Allah farqiyal minbar sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hukuma minbari wa rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa haka faja'ala zuhuruhuma na'awa sama'i sai ya sanya tafukan hannunsa ma'ana tafin hannunsa suna kallon sama anan muke cewa waɗanda suke cewa in ana addu'a ba a ɗaga hannu to su gane cewa ba san sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sama ya rawaci hadisi ingantacce ko yana cewa idza sa'altumullah ta'ala fas'alu bi zuhuri budunikum wa la tas'aluhu bi butuniha thumma rasulullah ta tanfahu biha wujuhakum ko ingantaccen hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa idan za ku roki Allah ku roki Allah da tafin hannayenku Ma'ana sai an buɗe hannu kenan tafin hannu bai ce ku dunkula hannu ba bai ce ku roki Allah kawai ba a wala tasalu bi buduniya kar ku roki Allah fa da bayan hannu thumma la turadduha sannan kar ku sauki hannu na kar ku mai da hannun bayan kun daga hannun haka hatta tamsahu biha wujuhakum in ji hadisin manzo Allah fa har sai kun shafa hannayen a fuskokinku in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe addu'a a ɗaga hannu a shafa a fuska sunna ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan idan mutum yana da ra'ayin ba zai shafa ba kar ya ce a wasu ne wanda ba 'yan sunna ba suke a da Allah karatun ka ne kila yayi karami kamar na wallahu ta'ala alam a manzala salama sai ya hau munbari sai ya daga hannayensa masu albarka sallallahu alaihi wa sallama da tafin hannunsa suka kalli sama wa qala اللهم أسك بلادك وارحم إبادك وانشر رحمتك وأحيي بلادك الميت الله أكبر أنك محمد ya ce ya Ubangiji ka shayar da ƙasarka, ka ji ƙanyin bayinka, ka jin ƙanyin rahamanka ga ƙasanka da ya mutu, ma'ana ka tada ƙasanka da ya mutu da rahamarka shi ne ruwa. Wannan hadisi Imam Suyuki ya fito da shi a cikin Jami'ar Sahir, sifili na biyu. Da malamai dai da yawa. قال الراوي من رواية حديث يشي والسماء كأنها زجاجة مما فيها قزعة واحدة أتت الصحابة حفرت حفت في المدينة ونزل المطر من الجمعة إلى الجمعة التي تليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية حديث أنس بن مالك سيدنا أنس يا رويت حديث أبو رواية حديث Sheikh al-Islam ya ce, mai ruwayan hadisu ya ce, sama ta yi fari ƙalƙai kace rani ne, ba alaman hajari ba komai ba walƙiya ba komai. Da sai Dinar Sulama ya ce wa Allah ayyace nan da nan sai ga hajari ya haɗu. Madina ta yi baƙi ƙirin, ya ce wa sai ga ruwa yana zubowa. ruwa da ya fara yi marka-marka tun daga a ranar juma'a ne in ba manta ba hadisi yana ingantacce a cikin bukari ko wanda wani balaraban ƙauye yanzu yake cewa ya sula halakan nan mutane sun halaka wa halakar fari ƙasashe sun yanke halakar dawab dabbobi sun yanke ya kuma kan rasulullah sallama ga mutane sun halakar rasulullah babu ruwa dabbobi suna za su mutu suna mutuwa babu ruwa mutane ba ruwan da sha rasulullah ta roki Allah ya kawo ruwa ka shayar da mutane ma yace ba ka roki Allah ba yace ka shayar da mutane ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sai yayi daga hannu suka ce ga fama qarna matsaran ghalizan ko inji ruwaya sayyida Aisha da sayyidina Anas bin Malik akwai ruwayoyin daban-daban ina ka kawo su ne differences ah yace da aka fara ruwa tun daga juma'a nan juma'a tun daga lokacin a wata ruwayan aka ce sayyidina sallama bai ma sauko daga mumbarin ba sai da gemun sa ya jike da ruwa saboda ruwan sama nabiyun bi ghairi wa ila yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu ko yu'allu bihi muskana tiflan wa yunhalu in ji shawal fazaz mai 20 ya ko a kakan manzon Allah ne sunansa shaybatul hamdi me ake sunan kiransa Abdul Muttalib ko yake cewa wa abyadu yustasal ghamam bi wajhihi ko shine sai na alibi na dan yake cewa lokacin da wannan abin ya faru aka zubar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ruwa ya zo sai ina ma da Abu Talib yana nan ya kalli yadda ai bafansa kai a ya kalli yadda Allah ya karbi maganar sa wa abyadu yustasal ghamam bi wajhihi na fuskar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi Allah yana saukar da ruwa saboda fuskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma addu'an manzon Allah ba ka duba zamanin sayyidina Umar bin Khattab lokacin da kishin ruwa fari ya damu mutane sai aka zo a ga sayyidina Umar sayyidina Umar yace a je a gaya wa sayyida Aisha sayyida Aisha tace a yaye saman rufinta sama ya hada ido da kabarin Annabi Muhammad ruwa zai zubo sai gashi nan kuma aka dinga ruwa ana yayewa sai ga ruwa ya sauko saboda albarkacin sama ya hada ido da kabarin Annabi Muhammad ba Annabi Muhammad ba da musulmi da Allah annabin nan ba karami bane manzo Allah ya wuce tunanin mutum din da kwalon kai kai girman manzo sallama wallahi daga nan ya wuce eh a me 20 yana cewa bidayat nihayatuhu lam taktasif ha bidayatun bidayatuhu lil mursalin inayatuhu mushubu wa hawla huwa al qurb annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam to da ka dai kar mu yi nisa a duk da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dadi yake da shi duk sanda aka fara maganar sa sai kaga ai Allah ya ce walau annahum in zalamu surja'u ka fastaghfir Allah wastaghfar lahum rasuluhu ko law wajadu Allah tawwabar rahima inda Qur'ani to da ka idan mutum ya shiga cikin damuwa ka kira manzon Allah Allah sai yayi maka albarkan manzon Allah ba annabin ne zai ba Allah ne zai maka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce yaushe dai muka karanta kisan sahabin nan wanda yana cikin talauci annabi ya bashi kyauta ya bashi kyauta ya bashi kyauta ce kai shi baya san Allah annabi ga yake so saboda Allah ya bashi talauci annabi sallama ya bashi arziki shi kawai yana tare da annabi Muhammad kuma ba ba wai mummunan nufi yayi ba a la shikala fi saboda Qur'ani ya ce wa mai da yura sura faqara da Allah ko wanda ya bi annabi sallama ya bi Allah ko ah Allah ta'ala Allah ya kara masa annabi sallallahu alaihi wasallam masala sallama sai mai ruwa yake cewa sai ga ruwa nan ya sau cika garin Madina marka marka daga wannan juma'a ruwa ake yi ba sai da ruwan ba sai da wata juma'a ta dawo da ta dawo din ma sai da aka dawo aka ce ya sallama mutane suna halaka gidaje suna tafiya gonaki sun tafi ya rasulullahi sallama dabbobi suna ta mutuwa a cikin ruwa sallama a cewa Allah a yi haƙuri ruwan da a tsaye da shi haka sai manzo sallama ya ce hawil alaina hawil lana la alaina ko au kama qala rasul sallama ya rasul sallama yace ruwan ya ubangiji a mai da shi kan ruwaye da duwar wasu da cikin daji wasu malamai suka ce har yanzu wannan ruwan ana yin shi a cikin rafuka a cikin shekunan ƙarshen duniya saboda duniya gaba ɗaya tana kewaye da menene da ruwa yace har yanzu ba a daina wannan ruwan ba saboda annabi bai ce a tsaye da ruwan ba cewa yi a mai da shi kan duwatsu da kan menene a a tekuna rafuka wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa albarka qama Musa qaumu Musa talabu min Musa an yad'u Allah lahum as-suqya mutanen Musa sun nema kan adam Musa alaihi wasallam ya roƙa musu Allah ya ba su ruwa su samu abin da as-suqya din ma'ana a a neman ruwa kenan fada Musa bi amrin min qaumihi sai annabi Musa yayi addu'a da umarnin mutanansa fastajaba Allahu du'ahu sai Allah ya karba masa addu'arsa fa ahra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam du'an lana bi amrin min Allah tabaaraka ta'ala manzo sallama kuma sai yayi addu'a da umarnin Allah Allah yayi umarci manzo sallama ya mana addu'a shine annabi ke cewa wastaghfir li dhanbika wa lil mu'mini wal mu'minat kane ma gafaran kalimi gafara ga zanabanka da mu'minai maza da mu'minai mata wannan manzon Allah kenan haza amru min Allah tabaaraka ta'ala wannan umari daga Allah tabaaraka ta'ala annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yastaghfir lana manzon sallama ya nema mana gafara istaghfir lana bi amri min Allah ya nema mana gafara da umarnin Allah tabaaraka umari daga Allah tabaaraka ta'ala wa haythu anna Musa istajiba lahu bi amrin min qaumihi adan Musa amsa masa addu'a da neman bukatan mutanansa فأن فأن يستجاب لمحمد دعاء بأمر من الله تبارك وتعالى أقوى وأرجى ai kai ka ce addu'an manzon Allah sallama da za a karɓa masa wanda Allah ne ya ce ka roƙa kuma mai karɓan shi ne Allah ta yaya kake ganin wanne ne za a fi karɓa da sauri shi Allah mai karɓan addu'an shi ya ce wa manzon Allah kai addu'a in karɓa masa kai addu'a wa mutane da kai da mutanenka wannan kuma mutane ne suka ce ka roƙa mana Allah Allah ya karɓa mana ba Allah ne ya ce annabi Musa ya roƙa ba a shi yasa aka jinkirta wa annabi Musa addu'a ko har aka shiga cikin gari da sauran su da zamu zo kansa insha Allah tabaraka taala da dai ina ganin gobe da mu rubuta tafsirin nan saboda ina da taro a Nasarawa state kuma daga nan zan wuce da insha Allah sai ayi akwai abin da aka samu a wa haisu anna Musa is فلنا رجاء كبير بكون الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو, أن يدعو الله لنا ويستغفر لنا أي منا دا كوتأي منا دا كوتأي دا يوا mai girma da na kasancewa umarnin da Allah ya wa Sayyidina Sallama ya mana addu'a ya nema mana gafara mun fi kwaɗayin addu'an Allah ya karɓa saboda Annabi Sallama Allah ne ya ce nema kuma Allah ne mai gafara kulu wa sharbu min rizqillah insha ku ci kuma ku sha daga arzikin Allah tabaraka wata'ala amarahum an ya'kulu akalan mutlaqan Allah ya umarce su su ci ci sakakke wa an yashrabu shurban mutlaqan su sha sha sakakke wa hadha yahmiluhum yahmiluhum ala istinbat wa tawsi'il mu'addi ila al-fasadi fa arad fara dafahu bi qawlihi wannan yana a yana nuna maka ne istinbati ne mana istinbati ne yalwatacce na keta wanda mutanen annabi Musa suka yi na banan da suka yi a bayan ƙasa wala ta'asaw fil ardi mufsidin wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku yi banna a bayan ƙasa kul washrabu wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar bayan kun ci kun sha kada ku je ku ta banna a bayan ƙasa maratan ukra sau ɗaya kawai a kulu washrabu ku sha ku ci kuma ku sha wala tasrifu kada ku yi almubazziranci innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san almubazziri kama anna Musa bani Isra'ila kama annabi Musa bani Isra'ila talaba liqaumihi ya nema wa mutanansa wa hum bani Isra'ila suna bani Isra'ila suka yan shayarwa fanfajarat min min alhajari isna ashara aina sai ya bugi dutse sai aka samu wato idanuwar ruwa guda goma sha biyu kazalika Musa ar-ruh hakanan Musa na ruhi fi kulli insanin a kowane mutum yana da Musa, kowane mutum yana da Musa a jikinsa na ruhi, in ji Shekhar Islam da yanzu nan za a shiga da sufanci kuma. Ya dalibin sufuya, wanda yana neman a shayar da shi, liƙaumi ga mutanensa, wahum alhawasul khamsu a zahiri, su ne keɓantattun abubuwa guda biyar na zahiri, wal hawasul khams albabin, akwai kuma keɓantattu guda biyar na baɗini, wa nafsu wal qalbu, akwai zuciya, ai akwai nafsu rai wa nafsu akwai nafsu akwai kalbu akwai zuciya kuma isna ashara hassan suna da keɓantattu guda goma sha biyu falamma baraba hajaran wajudul abdi bi afa la ilaha illallah lokacin da annabi Musa ya bugi dutse sai bawa ya samu da sandarsa ya samu la ilaha da zai ci lalar lawu sai ya bugi sandana in fajara isna isna ta ashara ta aina sai aka samu kofofi guda goma sha biyu qad alima kullu unas mashraban kowanne ya san inda zai sha mashraban nafsi al ibada mashayan nafsu shine ibada wal mujahidatu da kuma jihadi yin kokari wa mashrabul qalbi shi kuma mashayan zuciya alkhawfuwar raja'u tsoro da kuma kwaɗai da raja'in Allah zai amsa wa masrabul aqali mashayan hankali kuma alqabdu wal bast shine hanta shine yake raba yanzu idan abu ya zo ma a kwakwalwa da kwakwalwa yake zuwa da ko kuma hanta ne yake raba ko ko abinci kaci ina me yake raba shi hanta ne yake raba dukkan komai da komai wa mashrabur ruh mushahadatul jamal al jalal wal jalal shi kuma mashayar ruhi shine mushahadan jamalan Allah da jalalan Allah tabaraka taala wa mashrabus sirri al insan wal haiba masharabin kuma mashayan sirri shine mutum da cikowar idansa fasaqahum rabbuhum sharaban tahura kaji abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ka ji da ake raba maka aiki malam a baka qur'ani kyauta a baka fiqhunsa kyauta a baka usul ɗinsa kyauta shehu ibrahim kenan kulu washrabu min rizqillahi wala tasrafu al muslimin har zuwa karshen ta aya bir ruju'i a bir ruju'i ila shahawati ma'ana ku ci ku sha daga arzikin Allah tabaraka ta'ala kada ku yi banna a bayan ƙasa da komawa gurin sha'awa na nafsu da saba wa umarnin al mukhalafatul amri da saba wa umarnin Allah tabaraka taala Musa annabi Musa da raba hajaran ya bugi dutse fan fadarat min wasa asharata aina ya samu idanun ruwa guda goma sha biyu walakin sai dai a garaba min huma ma arana annabi sallallahu alaihi wasallam li anna al-infiraj ma min al-hajj rubbama shuhida fi ba'd al-amakin wannan abinda ya nuna mana shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na fitar da ruwa ya sa abin da annabi Musa yi na fitar da ruwa saboda da yawa yanzu in ka je karkashin dutse ka buga ko ka fasa dutse ko karkashin dutse ka tauna da ka samu ruwa karkashin dutse haka ne haka ne yes of course so dukkan shi shi dutse karkashin sa mafi yawa akwai ruwa a ciki wa nabi sallallahu na ba'al ma min baini afadihi shari sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo sallallahu ruwa ya fito a tsakanin yatsunsu sallallahu alaihi wasallam tsakanin yatsun annabi Muhammad shi annabi Musa dutse aka buga aka samu ruwa shi kuma Salama ya tsinsa ta jikinsa tun da kake a duniya ka taba gan ji ga mutumin da aka jawo ruwa daga jikinsa na ka taba ganin mutumin da aka ibi ruwansa tun da kake a duniya duk ƙwarewar likita ya taba ibar ruwa a jikin mutum bai isa ba wallahi ba wanda yake fitar da ruwa sai dai a sa mai ruwa yanzu nan kana zuwa ka ce kai kai fa ba ka jin daɗi wallahi kana kwanta da a sa maka ruwa ko ba abin da zai maka ruwan dama bai ishe ka ba ruwan mai ne ba ko lafiyan ka kalau kace kace wa likita kace ba ka jin ba ka da lafiya zai ce kwanta a sama ruwa kuma ba abin da ruwan zai maka ba ilin zai kara maka saboda ruwan ba bai ishe ka ba duk duniya ba wanda ruwa ya ishe shi ki fitar da ruwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ka fitar da ruwa to diwa ne an san diwa ko kai ka sani yawa agar maka lawa ka san diwa maruru idan ya fito maka in aka mai ake in aka aka matsa ruwa mai yake cewa da Hausa ruwa kawai gaskiya ne agar maka lawa kuma haka cewa ka san iwa ko yawa zazzagawa ne suke faɗan iwa ko da sauran wasu abu nan Allah ya ba mu dacewa a kasan na yi karatu a Zariya. mutanen Zariya sun yi mana ƙoƙari amma suna da ruwa da ƙyar dai muka da ƙyar dai muka ƙarasa Allah ya ba mu dacewa wa za ma shahida taqu wannan kawai shine aka shaida guda ɗaya manzala salama daga cikin tafin hannunsa ruwa ke bulbulowa daga taf wata rana an je yaki sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh ai kage mu tsaya nan ya kamata ai bayanin yana da yawa amma dai gobe sai mu yi shi sai mu yi shi da yawa ko a hadisin da manzo sallama ya bugo da ruwa daga tsakanin hannayensa malamai sun ittifaki a hadisin imam muslim ya fitar da hadisin a cikin mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam kitabul fadail hadisi na 2225 imam al-bukhari ya fitar da hadisin shi ma babin at-tamasi at-tamasi al-wudu' إذا حانت الصلاة من وق... من كتاب الوضوء حديث سيدنا أنس حديث سيدنا da sittin da tara wanda an nemi ruwa ne aka rasa a zamanin manzon Allah da aka nemi ruwa ba a samu ba an tafi gurin yaƙi ga lokacin sallah yayi ga cikin mutane suna jin kishin ruwa sai da Anas bin Malik yake cewa mun kai mutum ɗari uku, a wata ruwaya mu mutum ɗari takwas sai manzala sassalama aka lalle aka nema duk kusa kusa babu ruwa sai masalam annabi sassalama ce ba mai ruwa ɗan kaɗan ko da ɗan kaɗan ne ya rage ɗan ɗiris haka a cikin goransa aka lalaba aka lalaba ba a samu wasu kuma aka ce a wata ruwa aka ce an samu ɗan kaɗan sai annabi sassalama ce a kawo ana kawowa sai ya ɗauki ruwan sai ya sa a nan tsakanin yatsa da yatsa aka sa a wannan aka sa a wannan manzala sassalama yana yin haka sai ga ruwa famfon ruwa suna ta fitowa tau aka iba aka sha aka yi wanka da shi aka yi alwara aka yi sallah ruwan da ya fito daga cikin manzan Allah sallallahu idan kuma ka kuskura ruwa ya fito daga jikin malamin garinku da yake cewa annabi kaman ka ne ka sha ina ganin asibitin garin kuma da kansa karbe ka ko ko da ku karbe shi akar makalla wala billahi Allah ya bamu dacewa a waza wannan kawai shine hazihi sunnat sunnatul istisqa baqiyatul yawm lizar'in aw lilhaywani aw lishurbin nasi yakhruju imamu wal muslimuna ma'ahu fi halati alkhushu'i والتذلل ويعدون صلاة استقاء استسقاء فإن الله يستجيب لهم wannan shekara akwai shekara da ake kira salatul istisqa shekaran fari ko na sauran raneku a na shuki ko na dabbobi da ake da bukatan dabbobi su samu ruwa su sha ba a samu ba to ana zuwa a roƙi Allah tabaraka ta'ala a samu roƙon sallar sha da fari ko sallar roƙon ruwa aw li shurbin nasi ko da mutane su sha wanda limami zai shiga jagora zai fito da sauran musulmai gaba daya a fito a lokacin isti a rashin ruwa halatul khushu'i istewar rana ko na wata an samu tazalluli to ana fitowa ayi sallah dan a roƙi Allah tabaraka ta'ala Allah ya kawo ruwa ko rana ya saki wata ko wata ya saki rana duka ana wannan sallar roƙon ruwa ko sallar sha da fari ko sallar istewar rana ko istewar wata ko ana yi wannan ina ganin sai mu tsaya anan sai mu tashi wa iz qultu ya Musa lana surat ami ko da dai bayanin bai kare ba bari mu zo kan ayan balaba Musa suqiya li qaumi annabi Musa ya dai bishayarwa da mutarsa makasan muddata dawilatan ya zauna lokaci mai yawa da yin addu'a yusalli wa yad'u yana sallah yana roƙon Allah falam yastajib falam yastajib lahu Allah bai karba masa addu'a ba fa qala ya rabbi inna nad'uka ya ubangiji annabi Musa ya ce ya ubangiji mu muna roƙonka ونحن أكثر من ثلاثة ثلاثة آلاف من في متن دبوك يا الله شخص متاني من السالة كتكين صالحا باي لإحتاج لخلقك سبو دبكاتا هلتنك يا أبنجي فلم, فلم, فلم تستجب لنا بك أمسى من يا الله قال سي الله يا شمسا لم أستجب لكم بزن أمسى مكو أدو أمبا لأن فيكم نمام أشكمكم أخوي النميم تنقل الله كرشي abin da yasa ba amsa musu addu'an ba akwai annamimi a cikin su ya magana yanzu annamimai yace man yas'a bin namimati akwai da yake yawo yana yada annamimanci bainan nasu a cikin mutane qala lahu rabb sai ubangiji yace masa a sai qala lahu sai annabi Musa yace wa Allah ya rabbi ya ubangiji arisni man huwa ka sanar da ni waye wannan munafikin annamimin qala Allah yace wa annabi Musa iza araftuka iyahu akuna ka mislihi idan na sanar da kai shi zaka zama kamar shi wa ana an qamu minhu shay'an wa amma ra'sahu amma ma ra'su hadha la yaliqu ba'da yawmin awha Allahu ila ila Musa an zalika an-namam mata wa jazazatuhu inda babil masjid annabi Musa Allah tabaraka taala yace sanar da shi Allah ce ba zan sanar da kai shi ba amma dai bayan wasu kwanaki sai Allah ya wa annabi Musa wahayin cewa wannan annabi min zai mutu ya mutu za a yi jana'izansa kuma a kofar masallaci fasara Musa li yadrikul janazata wa ya'lama man huwa man man huwa annabi Musa sai yayi maza maza dan ya je ya samu jana'izan ya san wane ne wannan annabi ne fa wajada 70 janazatan sai ya samu mutum saba'in sun mutu ana jana'izar su. Sallallahu tabaraka wa ta'ala, Allah ya ɓoye wannan annabi ne. To Allah yana rufa wa bawa asiri. Mu gane karatun, Allah yana rufa wa bayinsa asiri masu saɓo ma. To amma mu ya mu ba ma rufa wa junanmu asiri. Kullum kowa yana neman waye ya asirin wani ya za a asirin wani ya tauna asirinsa. Ya za a in samu kuskuren wani in faɗa. Ya za a yi mutum mai daraja malami ne yayi kuskure in faɗi sirra in faɗi in tauna mashi asiri a'a wani basarake ne babban mutum ne babban mutum ne a garin ku ya samu wani kuskuren wani abu ya za in tauna masa asiri ko wani ɗabi'an ɗan adam kenan amma Allah yana nufa rufawa annamimi asiri wanda an yi addu'a dalilinsa ba karɓi addu'an ba kwanaki da kwanaki ba karɓi addu'an ba saboda annamimi amma Allah ya rufa masa asiri annabin Allah ma bai san shi ba ya kaji mai gidanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya san da shi kammala fukan gaba da sai ka gane cewa annabi Muhammadu daban ne manzon Allah daban ne saboda haka Allah tabaraka taala ya datar da mu insha Allah gobe zamu tashi wa izqultu ya Musa lana sura da amin wahid inda suke cewa da Musa ba za su yi hakuri da magana abinci guda ɗaya ba a wanda mun fassara shi ko zamu tashi a cikin bidan adne bula zuwa khair ko yi bi musafa lakum masallu da ba'da maskana wa ba'u bi gadabi min Allah Allah ya saka da kairi Allah ya biya bukatunmu insha Allah gobe ina ganin zamu rufe karatun nan namu insha Allah tabaraka ta'ala zamu yi roshin din karatun mu yi kokari mu zama mun tsaya akan simili saboda akwai ina da taro kusan guda biyu kuma daman na ɗau na sa akan juma'a za mu rufe in tafi gida to ina da taro wanda zan tafi nasarawa sai daga nan zan wuce gida insha Allah tabaraka ta'ala in Allah ya kai mu Allah ya samu cika da imani abinda muka karanta daidai Allah ya kai ladan waro da manzon Allah sallama abinda muke muka yi kuskure a ciki Allah ka yafe mana albarkan manzon Allah sallama Allah ya biya bukatun alkhairi masu tambayoyi da su rubuta tambayoyin su a za a yi amfani da shi insha Allah tabaraka ta'ala gobe sai a hada gaba da fassara su a a yi bayanin su gwargwadon abin da aka sani insha Allah albarkan manzon Allah sallama albarka annabi Muhammad barka shi da barka shi Ibrahim Allah ya ce mana kurakuran mu zahiri da baɗi Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya mu gida su Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya cikin zuciya Allah ya sare mana ya ƙara mana soyayya juna da san manzon Allah sallama wannan guri Allah ya ƙara masa albarka yan uwa da muke tare su a wannan guri Allah ya masa albarka gaba ɗaya da komiti da kowa da kowa da masu sauraro da kowa da kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya ba mu yadda za mu yi albarka shehu tijjana albarka shehu Ibrahim fatiha salatul fati Allah biya bukatun bukatun masu neman addu'o'i albarka manzo Allah sallama bi sirri bismillahir rahmanir rahim rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana budu ya kana sallallahu alaihi wa sallam ala ghayri al Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aqulu bi hatim wa sallam ala alihi wa sahbihi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin fati Uh-huh. धन्यवाद